من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da dukan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmuwarsa da agajinsa da taimakonsa da tallafinsa wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki ɗaya wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila ya zamanto haske ga wannan al'umma Allah ka ƙara wannan manzo daraja ka ƙara masa martaba ka ƙara masa ƙima Allah ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi ya ku yan uwana masu albarka khutbar mu ta yau series za ta zama za ta zama kusan guda hudu ko guda biyar ko ma sama da haka za ta yi magana ne akan wato ar-ridha wal qana'a yadda da abin da Allah ya hukunta ma na alheri ko na sharri na farin ciki ko na bakin ciki na samu ko na rashi walƙana'a da kuma wadatuwar zuci ɗan adam ya zama mai wadata a zuciyarsa ta zama sama da wadatar aljihunsa ko gidansa ko abin hawansa malamai sun ce yana da kyau a dinga tunatar da mutane dangane da wannan nukta mai muhimmanci saboda rashin wannan arriba wal qana'a din yawanci shi ya jefa mutane cikin afkawa haramun da afkawa abubuwan da bai kamata musulmi ya afka cikinsu ba rashin yarda da wannan abubuwa guda biyu shi yake sa wani ya zalunci shi yake sa wani ya ta'addanci shi yake sa wani ya ci dukiyar wani shi yake sa wani ya rahin amana ko rahin adalci yayin da wani abu ya shiga hannunsa na wasu mutane ko kuma na wani mutum yasa wasu malamai suka ce daga cikin abin da ya dace duk bayan wasu awanni ko kwanaki ko satuttuka ko watanni aƙalla duk shekara a tunatar da mutane akwai yarda da arriba wal qana'a malamai sun ce abin da ake nufi da arriba masdar ne na radiya wato tushen kalma ne na kalmar radiya ya yarda yarda yana yarda da wani abu wa huwa ma'khudhun min maddati radiya an ciro ta ne daga kalma ta radiya malamai suka ce allati tadullu ala khilafi suqti wanda ita yarda kishiya ce ta fushi ko kishiya ce ta kin yarda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata addu'a da annabi yake yi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika bi ridaka Ya Allah ina neman tsarinka ta hanyar samun yardarka min suhutika ga barin fushinka da ni ma'ana Allah ka yarda da ni kar kai fushi da ni sai annabi yayi amfani da kalmar wannan rida din yayi amfani da ita cewa yana roƙon Allah ya yarda da shi kada ya fushi da shi domin kalmar yarda shine amintuwa da abu yarda da shi amincewa da dukkanin abin da ya zo maka amma suka ce abinda ake nufi da kalmar riba a tsantsar shari'ar Allah suka ce huwa sururul qalbi bi murril qada tare da an maka abin da bai da daɗi ko an maka hukuncin abin da bai da daɗi ko dai a ce ka yi asara ko a ce wani abu naka ya ɓata ko a ce an ɗauke ma wani abu ko a ce an maka rashi ko a ce an maka fashi ko wani abu makamancin haka a same ka da yarda da wannan abin da Allah ya hukunta ma tare da cewa abin bai da daɗi wasu malamai suka ce arrida irtifa'ul jaza'i fi ayyi hukumin kana abinda ake nufi da arrida yarda da kuma amincewa da hukuncin Allah shine irtifa'ul jaza'i dage wato haniniya da bacin rai da bakin ciki da damuwa fi ayyi hukumin kana a duk hukuncin da Allah madaukakin sarki ya maka ko hukuncin da duk ya same ka ka yarda daga ubangiji ne kuma akwai abin da Allah ke nufi da wannan abu wannan suka ce shine ma'anan arrida a tsantsan shari'ar musulunci al-Imam al-Munawi Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi yace ar-riba tibun nafsiyyun lil insan wato abinda ake nufi da riba shine samun dadin rai ga wani dan adam bima yusibuhu daga abinda duk ya same shi a same shi cike da dadin rai kada ya birkice ya hautsi ne ya rikice ya shiga cikin wani yanayi wannan shine ake nufi da ar-riba au yafutuhu ko wani abu da ya rasa a rayuwarsa ka nemi aiki sai baka samu ba to kar a ga alamun ka shiga wani yanayi ka je neman jari baka samu jari ba ka je neman kaza baka samu ba to kar a zinka ka mauce babu laifi rai ya ɓaci babu laifi wato har ma a ga kana zubar da hawaye saboda jikar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama umamatu ta rasu jama'a sai aka ga annabi yana zubar da hawaye sai sahabbai suka ce ya rasulallahi kai ne fa ka hana mu kukan mutuwa kuma kai kake yi sai manzo Allah ya ce a'a ba irin wannan kukan aka hana ba shi wannan hadhihi rahmatun yaj'aluha Allahu fi qalbi man yasha'u min ibadihi amma ganka kana kukan amma rashi hawaye na zuba maka ana dafa kafadarka ana baka hakuri annabi Muhammadu ya ce wannan wani irin rahama ce da Allah ke sakawa a cikin zukatan bayi wanda ya zaɓa daga cikinsu ma'ana ba kowa ba ne yake wannan domin idan baka irin wannan to alama ta nuna kuma zuciyarka ta ƙeƙashi ta bushe baka jin bari baka jin tashin hankali a duk abin da ya same ka ko ya samu waninka to wannan kuma ƙeƙashewar zuciya ne masifa ce gabawa amma abin da aka hana shine aljaza'u wato mutum ya rude ya burkici ya dinga ya fadi yana birgima ana rirrike shi mutum ya dinga kalmomi marasa daɗi saboda wani abu mai muni ya same shi to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan to shine shine al-imam al-munawi yace abinda ake nufi da ar-ridha yace tibun nafsiyun lil insan a samu daɗin rai da kwanciyar hankali ga bawa bima yusibuhu aw yafutuhu ko da wani abu ya same shi ko wani abu ya kuce masa ma adami a aljaza'u tare da rashin a samu ainihin wato aljaza a cikin al'amarinsa to wannan dai shine abin da malamai suka ainihin wato bayyana shin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wasu maganganu dangane da wannan kalma ta arriba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana kamar yadda zo a cikin suratul hijr aya ta 79 Allah madaukakin sarki yace la tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum kada ka dinga leka zuciyarka ma'ana ka yarda da iya abin da Allah ya baka kar ka dinga harba idanunka kar ka dinga shimfida idanunka ila ma matta'ana bihi game da abin da muka jiyar da su daɗi da shi azwajan na mata minhum daga cikinsu ma'ana ka yarda da iya abin da Allah ya hore ma matarkan nan ka yi haƙuri da ita ko da ya ta zo ma haka Allah ya hukunta kasuwar kan nan duk yanda baka jin dadin ta baka da jari mai karfi kai hakuri da haka gidan kan nan duk da yake ba wutan nefa fanka ta bata tsofa ta balle rufi na yoyo kai hakuri da abin da Allah ya hore ma domin rashin hakurin da tada hankali to abu biyu zai jawo ma na farko zaka samu matsala da ubangijinka dan kare ni abin da ya ma na biyu wannan zai sa ka dinga hangen na wasu kamar yadda Allah yake gaya manzan Allah a wannan ayar kuma wannan zai ja ma abu na uku shine zuwa ka je ka taba kayan wani ko kuma a same ka da cin amana ko a same ka da rahin mutunci a tsakanin al'umma me dalili saboda ka mayar da rayuwa cewa dole kai yadda kake so sai ka samu Allah ka tsare mu daga wannan mummunan hali da haka manzon Allah Allah ya gaya masa cewa kada ka dinga shimfiɗa idanuwanka zuwa ga abin da muka musu ni'ima da hi muka ba su na rayuwa na holewa wannan karkai wannan al-imamu ibnu kathir Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a jannatul firdausi yace abinda wannan aya take nufi ai istakhin bima ataka Allahu min al-qur'ani roƙawa ta rayuwar duniya ka watsar da sha'anin su ba abinda wannan zai tsina na musu wannan ni'imar da Allah ya yi maka na qur'ani wannan ni'imar da Allah ya maka na turo ka annabi manzo wannan ni'imar da Allah ya yi maka na fiyayyen halitta annabi Muhammadu wallahi ya fi duk abin da Allah madaukakin sarki ya basu ya basu yasa lokacin da Balkisu annabawa haka suke kuma haka ake so mu gaje su lokacin da Balkisu ta yi wa annabi Suleiman tai na cewa za ta kawo masa abubuwan kyauta da abubuwan kyale-kyale da komai me yace mata yace fa ma atani Allahu khairun mimma atakum abinda Allah ya bani na ni annabi ne abinda Allah ya bani ni ni sarki ne a cikin sarakunan musulunci abinda Allah ya bani na musulunci khairun yafi alkhairi mimma atakum daga abinda Allah ya baku na kawar duniya da kyale-kyale da gado mai girma yace wannan ni bai dame ni ba bal antum bi hadiyatikum tafrahuna annabi sulaiman yace a'a ke balkisu da ke da tawagarki da abin da kuka samu na duniya wanda za ku ba wa mutane ko yaudare su da hi kuke alfahari ni kuma ba da wannan nake alfahari ba da haka al-imam ibnu kasir yace abin da ake nufi da wannan shine annabi ya nutsu- ya kwantar da hankalinsa da hi da sahabbai da duk wani musulmi da ni'imar qur'ani da ni'imar musulunci yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa dukkanin abin da mutane suke tarawa na duniya ba shi ya kamata mai alfahari da hiba mai alfahari da ainihin wato rahamar Allah subhanahu wata'ala kai alfahari da wannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa mana cikin suratu daha aya ta 31 Allah ya ce wa kullan wala tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya yace karka dinga shimfida idanunka zuwa ga abin da ne musu na ƙawa da jin daɗi da mata da ƙare-ƙare na duniya Allah ya ce numatti'uhum fihi muna jiyar da su daɗi a ciki kuma muna musu kalala mai kamar sake akan wannan abun wa rizqu rabbika khairun wa abqa ka sani arzikin ubangijinka yafi alkhairi kuma yafi wanzuwa Allah ya hana manzon Allah wato rashin yarda da abin da Allah ya bashi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas cewa faɗin Allah ɗin nan a cikin waccan sura la tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum ay qala nuhiya ar-rajulu an yatamanna mala sahibihi Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan magana da cewa an hana mutum ya dinga fatan dukiyar ɗan uwansa kawai dan shi bahi da ita ya ce shi yana neman a fahi dukiyar ɗan uwansa ko kuma ya dinga fatan sa ya sami irinsa ko ta halin kaka wannan ka duba tafsirul tabari zaka samu magana ibnu abbas akan wannan aya Waƙala sannan ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda duk yayi imani da Allah Allah zai higar da zai shigar da zuciyarsa suratu tagabin aya ta 11 Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi aljanna yace yahdi qalbahu lil yaqini duk mutumin da yayi imani da Allah cikakken imani yana kaucewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana saboda imaninsa da Allah to Allah sai ya shiryar da shi zuwa ga yaqini a cikin zuciyarsa zai samu tabbacin cewa yana da kyakkyawar makoma a gurin Allah yana kuma da tsammani mai girma yana kyautata wa Allah zato cewa Allah ba zai tozarta shi ba domin wani lokaci rahin samun wannan yaƙinin da rahin samun wannan kyakkyawan zato da muke yi wa Allah wannan yake sa mu dinga tunanin mu wulaƙantattu ne dole sai mun yi wasu dabarbaru da hikimomi sannan za mu samu wata ƙiba ko wata daraja fa ya alam annama asabahu lam yakul liyukhti'ahu Abdullahi dan Abbas ya ce sai ya zama a ƙarƙashin wannan ya samu sanin cewa duk abin da ya same shi dama ba zai kubuce masa ba wa ma akhta'ahu lam yakul yusibahu haka abin da ya kubuce masa ba zai ainihin wato abin nan ɗinsa ba to wannan shine sannan ya tabbata har ilau daga alqamatu Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace faquri a inda hadhihi al-aya an karanta ya karanta a wannan aya wa man yu'min billahi yahdi qalba fasu ila an zalika sai aka tambaye shi dangane da haka faqala huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba wato abinda ake nufi da cewa wanda duk Allah ya shirye yayi iman da Allah Allah zai shiryar da shi shine yace mutun ne musiba za ta same shi fa ya alamu annaha min indillah sai ya sakankance cewa wannan bala'in daga gurin Allah ne sai ya sallama wa Allah fa yusallimu lidhalika wa yarda sai ya mika wuyansa zuwa ga Allah ya yarda da abin da Allah ya hukunta masa wannan duka ya zo kamar yadda ya zo a cikin a, abin nan kamar yadda ya zo a cikin a, musnad kuma sahihi ne wannan magana Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa mana a cikin suratul nahli Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wanda dai ya aikata mai kyau ya aikata aiki nagarin mutum ne namiji ko mace wa huwa mu'minun kuma yana halin mumini ba kafiri ba Allah ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba wallahi sai mu masa rayuwa mai dadi rayuwa mai dadin nan fa ba wai ana nufin sai kai wadata ba a'a ita rayuwa mai dadi ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi in Allah ya shiga damar ka yi ta zaka yi ta ita rayuwa mai dadi ko akwai ko babu Allah yana iya yi wa mutum rayuwa mai dadi kar ka ɗauka wai rayuwa mai daɗi tana ƙarƙashin wadata da kuɗi da babban gida da babbar mota da manya-manyan kaya a hannunka wai su ne rayuwa mai daɗi na rantse da Allah akwai wanda za ka samu duk wannan abin da kake hankoro yana da shi amma bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali saboda ya ɓaro wa kansa wasu abubuwan da suka hana shi jin daɗin wannan abin da kai kake hange ta tsare da shi haka da ni da kai mai addu'a idan Allah zai jiyar da mu daɗi ya jiyar da mu daɗi ta hanyar da shi Allah ya yarda da ita domin idan Allah ya yarda da hanyar da zai jiyar da kai daɗi wallahi zai jiyar da kai daɗi ko kana da shi kuma wallahi zai jiyar da kai daɗi ko baka da shi kaga kenan wannan ba zai baka dama na ka dinga tsallakawa zuwa ga wasu abubuwa har ta kai ga sabawa Allah ba har ta kai ga abin cutar wasu ba har ta kai ga zaluntar wasu ba me dalili saboda ka nutsu cewa Allah madaukakin sarki ya baka rayuwa ta jin daɗi ko da ku kana da shi ko baka da shi da haka yace wannan yazo ainihin wato Allah zai masa rayuwa mai daɗi sannan Allah yace za mu rayar da shi rayuwa wacce take mai daɗi sannan za mu saka masa da mafi kyawun abin da ya kasance yana aikata ko abin da suka kasance suna aikatawa al-Imam tabari da shi da wasu ya ce wa ƙala akharuna falanuhiyannahu hayatan tayyiba ai bi an narzuqahu alqana'a wato zamu azurta shi da qana'a da ainihin wato samun nutsuwa duk dai waɗannan bayanai karanta tafsiru tabari din can zaka samu ƙarin bayanai dangane da haka yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa arriba wal qana'a ita ce tushen mutum ya zauna lafiya a wannan duniya ya kuma samu nutsuwa hadisi daga Abu Huraira Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan kun tahi dubawa ku dinga duba wanda suke ainihin wato kasa da ku a cikin ni'ima da rayuwa kar ku dinga duba waɗanda suke sama da ku wannan shi yafi cancanta ba za ku raina ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku ba ai unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum wannan hiya fitantanta ba za ku raina ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi Allah ya hada mu da su a Jannatul Firdaus ya tabbata daga Ubaidullah ibn Mihsan al-Ansari anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammadu yace a annabi sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha aminan fi sirbihi wanda duk ya wayi gari a cikin gidansa cikin iyalansa a confound ɗinsa yana da aminci bai da tashin hankali mu'afa fi jasadihi lafiyarsa kalau bai da wata cuta da take damun shi bai da wata rahin lafiya da aka je aka gwada shi aka ga ta gallabe shi ko ta ishe shi ko ta zama masa damuwa ko matsala indahu qutu yaumihi a wannan ruwayar yazo indahu ta'amu yaumihi yana da abincin yininsa ma'ana ya ci ko ya ƙoshi aƙalla ya zama yanzu da yake maganan nan cikinsa a cike yake baya jin yunwa iyalansa sun ci sun ƙoshi ba sa jin yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ka annama hizat lahu dunya wannan mutumin kai ka ce an taro masa duniya gabaki ɗaya ne ma'ana wannan arzikin da ya da Allah ya basa na cewa yana kwanta yana zaune lafiya a cikin iyalansa wani wallahi zaka samu ya ci ya koshi amma cikin gidansa babu zaman lafiya jama'a ba abin da babu a gidan duk abin da kake jin na jin daɗi ne Allah ya hore a gidan amma gidan kuma yanda ka san wato bakin daga inda ake yaki na rantsi da Allah haka gidan yake yasa wani malami Allah ya masa rahama yace gida yana zama sirrantaccen gida ne ba wai dole sai an mari babban gini ba yace ya zama gidan nan gida ne na kara da zana da bunu ta yadda duk masu hucewa suna hango mutanen gidan suna kaiwa da komowa yace wallahi idan gidan yana zaune lafiya to gidan sunansa mai rufin asiri yace amma idan gida za ka yi sallama ɗari ba a jiyo ka a cikin gidan ba tsabar masu gidan sun kule a ciki ba wanda ke ganin activities ɗinsu da kai wasu da komo wasu ba wanda ke ganin yanayinsu da me suke ciki amma in akwai matsala tsakanin mai gidan da masu gidan tsakanin 'ya'yansa da matansa tsakanin 'yan uwansa da kaza yace wallahi wannan gidan asirinsa a tone yake ko da dai a zahiri a rufe yake saboda haka kullum mu dinga neman rufin asirin Allah dan shi Allah in ya tahi rufa ma asiri to ba irin rufin asirin ni da kai bane a'a rufin asiri ne na duk duniya sai ta yadda asirin ka yaro kuma zai rufa ma asiri tare da kwanciyar hankali tare da nutsuwar zuci tare da samun yalwa tare da samun ni'ima na rayuwarka wannan shine rufin asiri daga Allah Allah ka rufa mana asiri ga baki daya dan haka ya tabbata daga Sa'ib dan Yazid yace salla bina ammaru bin yasir ammaru dan yasir ya mana sallah salatan fa aujaza fiha salla ce amma sai ya takaita ta wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah jama'a idan aka zo yi wa mutane sallah a takaita kar a ja sura mai tsayi kar a tsawaita saboda wannan yana gajiyarwa annabi ya hana yayi wa mu'az dan jabal fada akan haka cewa ya daina tsawaitawa mutane da sahabbai da yawa suna ainihin wato kiyaye wannan to don haka sai aka samu Ammaru ya ɗauki wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya takaitawa mutane sallah fa qala lahu ba'dul qaumi sai wasu daga cikin mutane suka tambaye laqad khaffafta aw aujazta salata hakika ka sauƙaƙa ka yi mana sallah takaitacciya to kaga kuma halin mutane idan kai da tsayi mutane su yi ihu to an kai takaita ma wani ya ce tab fijo yanzu har an yi dadda zahar din ma'ana duk abin da kawai mutane sai sun yi magana ka bi su a hankali kawai kai iya abin da zai zama Allah ne yace ayi annabi ne yace ayi surutun su ka rabu da shi wallahi ba za su bari ba ba za su bari ba kai daidai su yi magana kai ba daidai ba ma su yi magana Allah ya sauwaje suka ce masa ka takaita mana sallah kai sallah takaitacciya faqala sai ya ce masa amma ala zalika amma akan wannan sallah da ne faqad da'awtu fiha bi da'awatin yastami'uhunna sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan sallar da ku kuke ga nayi ta gajeruwa yace wallahi ban idar da ita ba sanda na karanta wata addu'a wanda na ji ta daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama falamma qama tabi'ahu rajulun min alqawmi da Ammaru dan Yasir ya gama wannan maganar sai ya tashi ya tafi sai wani daga cikin mutane masu wayo haka ake yi idan malami yayi jawabi yayi jawabi sai ka nemi excuse malam da Allah ka bar lokaci ina so in ganka sai baka lokaci ka ce malam naji kai bayani akan kaza akan kaza ban fahimci abin nan sosai ba don Allah ina so a ƙara min bayani wannan yana daga cikin abin da sahabbai suke yi to kaji ba ma a tsakaninsu da Annabi Muhammadu ba hatta a tsakaninsu da malamansu sahabbai suna yin haka sai wannan mutum sai tahi ya bi ammaru ɗan yasir wasu malamai suka ce huwa ubayyun wasu suka ce ubayyu ɗan ka'ab ne fasa alahu anid du'a ubayyu sai ya tambayi ammar ya ce wata addu'a ce kace min kace mana ai a cikin sallar da kai mana duk da takaitacciya ce amma ka karanta addu'ar manzon Allah mata addu'a ce ثم جاء فأخبر به القوم to shi kuma ainihin wato Ammar sai ce to mu koma a karanta kowa ya ji ba kai kadai ba ba laifi idan kaga tambayar da wani ya keɓeye ma za ta amfanar da al'umma sai ka ce to ka bari sati mai zuwa gurin karatu za mu amsa ta don kowa ya amfana wannan duka sunnar sahabbai ne jama'a sunna ce ta manzon Allah to sai suka dawo gurin ainihin wato mutane faqala sai Ammar dan Yasir yace abinda na karanta a cikin sallar na addu'a shine nace Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah da iliminka na gaibi wa qudratika alal khalq da kuma iko da kake da shi akan halittarka ahayni ma alimtal hayata khairan li Allah ka raya ni matukar rayuwa ta ita tafi alheri kaga kenan idan kaga ka ci gaba da rayuwa to rayuwarka menene alheri ce idan kuma Allah ya dauke ka to rayuwarka sharri ne mutuwarka ce menene alheri wannan addu'a ce daga Annabi Muhammad Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo ta a farko farkon littafin sa Kitabul Janaiz ko a Hakamul Janaiz ya kawo ta karkashin babin cewa duk yadda rahin lafiya ta kai wa bawa to kada ya fatan mutuwa yace ni kama Allah ka kashe ni duk yadda rayuwa ta yi kunci to amma yanzu ka duba wasu wanda ba su san wannan shiriyar ta annabi Muhammadu ba yadda suke zuwa suke rataye kansu mutum ya sha guba ya mutu mutum ya yi kaza saboda wai rayuwa ta mar daurin huhun goro to ai ba ba- ba- saboda ka kashe kanka ka duba rahin tunani da rahin shiryuwa da sunnar annabi Muhammadu mutum ya kashe kansa wai saboda matsala bai san nan ne ma ya shiga matsala ba. To annabi yace idan mutum rayuwa ta mar kunci ko rahin lafiya ta mar tsanani kada ya fatan mutuwa sai manzon Allah yace amma idan ya ga baya ba makawa sai yayi fatan to yi wannan addu'ar Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li Allah ka raya ni idan rayuwa ta tafi alheri in kuma mutuwa ta tafi alheri Allah ka kashe ni manzon Allah yace duk abin da ya faru da kai da izinin Allah shine alheri Allah ka datar da mu da haka Ammaru dan Yasir yace wannan shine abu na farko da na roka nace sannan wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li ka kashe ni idan ka fahimci cewa mutuwa ta ita ne alheri sannan sai na sake cewa Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahadati Allah ina roƙonka ka sa mun tsoronka a fili da kuma a boye Allahu akbar akwai wanda in suna bainal jama'a ko suna gaban mutane ko suna gurin taro ko suna gurin kaza ko limami ak- akan mimbari ko kaza sai ya nuna muku shi mai tsoron Allah ne amma na rantsi da Allah yana keɓewa inda ba kwa ganin shi Allah ne kaɗai ya san me aika- me yake aikatawa Allah ka tsare mu daga wannan mummunan ɗabi'a ina roƙonka ya Allah ka azurta ni da jin tsoronka a fili da kuma ɓoye a gaban jama'a da kuma ni kaɗai tsakanina da kai wanda ba kowa wannan jama'a in mutum bai da wannan wallahi ka auna kanka shin in kana gaban jama'a ya kake idan ka keme ba wanda ke ganin ka ya kake tsakaninka da Allah a harkar kasuwa ne yi tunanin haka a harkar zamanka da iyalai yi tunanin haka a harkar ɗalibai yi tunanin haka a harkar makaranta yi tunanin haka a aikin gwamnati a ofis yi tunanin haka kai ne ogansuwa ne yi tunanin haka kai ma'aikaci ne guri kaza yi tunanin haka an baka amanar dukiyar jama'a yi tunanin haka an baka amanar shago yi tunanin duk abin da kake ciki ka tuna idan masu abin ko wanda suke da alaka da abin suna nan ya kake a fiyarin idan ba sa kusa ya kake a fiyarin Saban Allah idan akwai jama'a ya kake kauce mar saboda ganin jama'a idan ba kowa ya kake zake mishi na rantse da Allah duk mutumin da bai kawo irin waɗannan a cikin tsare-tsaren rayuwarsa to yana da hatsari a cikin rayuwarsa Allah ka tsare mu daga wannan mummunan ɗabi'a da haka Ammar ya ce na roki Allah cewa Allah madaukakin sarki ka sa mun tsoronka fil ghaibi wa shahada a boye da kuma a bayyane wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab sannan huzaifa abin nan ammaru yace na roki Allah Allah ya azurta ni da maganar gaskiya ko da na fusata ya zama duk abin da zai fito a baki na gaskiya ne haka idan a cikin abin da yake na yarda ne ma'ana na samu nutsuwa abin da aka yi min yayi ya zama kar wannan ya ruɗe ni na hau bambadanci kar wannan ya ruɗe ni na hau maganganun da za su zubar min da mutunci ka san wani idan an masa to sai kuma ya kidime sai ya dinga maganganun da za su mai da shi kamar bai da daraja ma a gurin wanda suka yi mar wani kuma in an bata masa rai sai ya ta maganganu da hayaniya da har za ta sa ya faɗi maganganun da Allah ma bai yarda da su ba manzan Allah ma bai yarda da su ba wannan sahabi Ammaru dan Yasir Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace a cikin addu'o'ina na cewa Allah Allah ka bani ikon fadin gaskiya a cikin halin yarda da halin fushi Allah ka azurta mu da wannan dabi'a wa as'aluka al-qasda fil qafqari wal ghina Allah madaukakin sarki ina neman ka gwargwado cikin talauci da wadata Allahu akbar mana idan talauta na Allah za ka yi to Allah ya sa kar talautin ya mun kunci ya mun daurin huhun goro haka in wadata za ka yi min Allah kar ka bani wadatar da za ta wuce gona da iri ta sa ni in hallaka la hawla wala quwwata illa billah kalimatun ko kalimatun yambagi an tuktaba bima'i dhahabi wal fidda wallahi kalmomi ne na addu'o'i wannan sahabi yayi wanda sun kai a ce an rubuta su da ruwan azurfa da zinare ya ce in talauta na za ka yi Allah ka yi min alƙasuda gwargwadon talauci gwargwado madaidaici haka in gina wadata ce Allah ka yi min gwargwado cikin wadata kar ka yi min talaucin da zai sa sai na yi sata sai na yi kaza sai na yi kaza sannan in samu yadda zan yi da rayuwa na rasa inda zan sa kaina haka kuma kar ka min talaucin da abin nan wadatar da za ta sa ni in fita a hayyace na in gane cewa kuɗi na ne matsalata akwai waɗanda suna ganin a rayuwarsu kuɗin su shine damuwarsu idan dai suna buƙatar abu kawai zaka ji ma ce ha ba kana da kuɗi ba ina da kuɗi ba ai an gama ai yasa da yawa wasu Allah yana jarraba su sai su nemi abun da kuɗin wallahi he su rasa dan Allah ya nuna musu wallahi ba kuɗi ne ke horar da komai ba Allah ne ke horewa haka dai ko ba haka ba Allah ka sa mu yarda da Allah sama da yadda muka yarda da barbarunmu da hikimominmu ya Allah Ammar dan Yasir yace sannan na roki Allah wa as'aluka na'iman la yun la yunfadu ko la yanfadu ina neman ka da ni'imar da bata karewa ya Allah ni'ima kai ta mun ni'ima kai ta mun ni'ima akwai wanda zaka ga tun tasowar samana wallahi har ranar da ya koma ga Allah a cikin ni'ima yake bai san matsala ba bai san damuwa ba bai san wani tashin hankali ba kuma tare da haka yana kan tafarkin Allah Allahu akbar Allah kai mana wannan ni'ima ya Allah tun tasowarsa bai san matsala ba duk abin da ya tunkara Allah sai bashi nasara kuma tare da haka yana kan tsarin Allah Allah kai mana wannan ni'ima ya Allah to yace ina roƙonka ya Allah kai mana ni'imar da ba za ta kare ba wa as'aluka qurrata ainin la yanqati'u sannan Allah ina roƙonka ka sanyaya min ido irin sanyayawar idan da ba zai taɓa yankewa ba ma'ana duniya da lahira Allah kai mana wannan tagomashi wa as'aluka ridha ba'da al-qada Allah ina roƙonka yarda bayan ka hukunta bayan ka hukunta wani abu to Allah ka sa na yarda da hukuncinka shine muhallin shahidin mutum da muna gagana ne akan ar-ridha wal qana'a shine dalilin da yasa muka kawo hadisin wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut sannan ina roƙonka Allah ka sanyaya min rayuwa ta bayan na mutu in shiga cikin ni'ima tun daga kabari na har aljannat firdausi Allah kai mana wannan ni'ima wa as'aluka lazzatan nazari ilaika sannan ina ayin ila wajhika sannan ina roƙonka ka zaƙaƙa min rayuwata ka zaƙaƙa min idanuna ka zaƙaƙa min jina da ganina da gangan jikina ta hanyar ganin fuskarka ya Allah ya Allah ka nuna mana fuskarka a gobe kiyama ya Allah saboda jama'a ganin Allah ya fi zaman aljanna daɗi haka hadisi ya bayyana ganin Allah ya fi aljanna daɗi yasa a cikin alƙur'ani Allah ya ce wujuhun yawma izin nadira wasu fuskoki a ranar kiyama suna cikin annashuwa suna cikin nasha-nasha abinda bahauhe ke cewa nasha-nasha kai daga ji an ce ai wane yayi nasha-nasha to ka san ya shiga jin daɗin da bai misaltuwa to Allah ya ce wasu fuskoki Allah ka sa muna cikin waɗannan fuskoki ya Allah nadira yawma idhin nadira a wannan rana suna cikin nasha-nasha kamar ka tambayi Allah saboda me suka samu wannan nasha-nashan saboda me suka samu wannan ni'ima Allah ya ce ila rabbiha nazira saboda za su ga ubangijinsu Allah ka nuna mana Allah Allah ka nuna mana Allah Allah ka nuna mana Allah Allah ka nuna mana fuskarka ya Allah wa shauqa ila liqa'ika fi ghairi dha'in mudirra sannan Allah ka sa mun shauki lokacin da zan gamu da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar wallahi wannan ni'imar ta karshe ba kowa Allah yake yi wa ba ranar mutuwar ka ka dinga jin gara ka tafi ka je ka gamu da Allah domin Allah zai nuna maka wasu alamu ne da za su zama cewa za ka ji cewa gara ka mutu ka tafi lahira akan ka zauna a duniya ka dinga jin shauƙin gamuwa da Allah wa shauƙa ila liqa'ika da shauƙi da bege da godo da fatan gamuwa da kai ya Allah fi ghairi darra mudirra ba tare da wata cutarwa mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ba tare da wata fitina mai batarwar da mutane ba Allah kai mun wannan arziki Allah ya mana wannan arziki gaba ɗaya ku bayan Allah Allahumma rabbana ya Allah ubangijin mu zayyinna bi zinatil imani Allah kai mana ado da adon imani amma ru'an yasir yace na faɗi wannan waja'alna hudatal muhtadin sannan ka sanya mu mu ne shugabannin shiryayyu idan ma za a shiryu to sai an kwaikwayi shiriya daga gurinmu Allah ka sa mu zama irin haka ya Allah waje anna lil muttaqina imama ka sanya mu mu ne shugabannin masu tsoron Allah gaba daya a duniya jama'a wannan ɗaya ne daga cikin wannan hudubobi wanda muka yi musu take da ar-ridha wal qadr abin nan wal qana yarda da hukuncin Allah da kuma qana'ar zuci kaɗan kenan muka ji in Allah da sati mai zuwa za mu ɗora Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima da waɗannan ni'imomi ya Allah. Kun ji wannan hadisi na Ammaru ɗan Yasir, ina ba ni shawara da ni kaina da ku da sauran al'umma da za su ji mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Mu je mu haddace wannan addu'a mu dinga yin ta a cikin sallar mu. Za mu zo sati mai zuwa za mu faɗa a wannan gurbi ma ake yin ta a sallah in Allah ya yarda da sauran addu'o'i makamanta irin waɗannan. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ko ƙarancin ilimi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Muna masu taya ta'aziyya ga ɗan uwa Malam Yunus babban ladaninmu na wannan masallaci da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa matarsa uwar gidan shi rasuwa jiya da daddare. Allah ya gafarta wa wannan dattijuwa, Allah ya mata rahama, Allah ya jikanta, Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi. Malam Yunus ko shakka babu ka gamu da rashi babba domin da rashin uwa, da rashin uba, da rashin mata, da rashin ɗa suna daga cikin manya-manyan rashe-rashen da in aka yi wa musulmi dole ya girgiza. Mun karanta muku ɗazu cewa jikar manzan Allah umamatu da ta rasu duk da ƙoƙarin manzan Allah sanda ya hawaye jama'a haka lokacin da Ibrahim ya rasu ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Muhammadu sanda ya shiga tashin hankali har yake faɗin wasu magana yake cewa innal qalba la yahzun wallahi dole zuciya ta shiga tashin hankali da bakin ciki wal ayna la tadma dole idanu su zubar da hawaye ya ce amma wala na ƙuli illa ma yurdihin rab ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya dadahi duk yadda hankalinmu ya tashi duk yadda zuciyarmu ba ta yi daɗi ba ba za mu yi yanayi da hali da furuci da zai fusata Allah ba sai ce wa inna bi firaqika ya ibrahimu la mahzununa wallahi mu da rabuwa da kai ya kai ibrahim muna cikin bakin ciki jama'a idan mutuwa ta kai annabi yana irin wannan maganganu na rantsi da Allah babu wani mai karfin imanin da zai za a mara rasuwa irin wannan hankalinsa bai tashi ba sai dai mai fatan Allah ya sa tashin hankalin ya zama sanadiyar samun rahama Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya hada mu da ita a jannatul firdausi Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama malam Yunus sai kai hakuri muna mika ta'aziyar mu tare da dukkan wanda suka zo sallah wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya wannan dattijuwa rahama Allah ya gafarta mata aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliyyil azim al-jalil li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قوموا الى